بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم قوم شاء لياك وتر رمضان hijiran sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya daidai da goma sha shida ga watan mai shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiyya muna cikin karatun fassarar alkur'ani mai girma muna suratu ali imran za mu tashi aya ta sittin da hudu a cikin suran faɗin allah subhanahu wa ta'ala قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الله سبحانه وتعالى يتشي يا رسول الله كتشي يا أهل الكتاب يا قوموا والكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ku zo zuwa wata kalma wacce take madaidaiciya tsakaninmu da ku. Allah na abu da illallah, kada mu bauta wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nushrika bihi shay'a kada mu hada Allah subhanahu wa ta'ala da kowa da komai a cikin bauta. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kada wani sashin mu su dauki wani sashi ababen bauta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. fa in tawallaw idan suka juya da baya fa qulu shahadu bi anna muslimun ku ce ku nemi ku shaida ku ce musu ku shaida mu musulmai ne wato wannan ayan kamar yadda muka faɗi bayan dogon kissa ta watan tattaunawa tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wafdu najran wanda suke karkashin jagorancin al-sayyid da al-aqi aka zo a ƙarshe aka nemi a yi mubahala suka ƙi to manzon Allah subhanahu wataala yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe umarni da cewa to ka gaya masu kalma ta ƙarshe ka ce masu ya ahlal kitab wannan kamar yadda kuka sani kullum muna faɗi girmamawa ce ta addinin musulunci ga ma'abuta littafi Allah subhanahu wataala yana son kullum in zaka kira mutane ka kira su da sunan da suka fi so su kansu wato in suna da sunaye koya suke in suna da sunan da suka fi so a kansu to ka kira su da wannan sunan da suka fi so shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake kiran su ma'abuta littafi saboda shine mafi girman sunan su a cikin sunayen da ake kiran su ta'alau ila kalimatin wa da ce ta'ala kamar yadda muka sani kalma ce wacce suke nuni zuwa ga ɗaukaka zuwa sama kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran su zuwa ga ɗaukaka su hayo sama saboda daga ala ya'lu wato wanda ya sami ɗaukaka ta'alau ila kalimatin sawa'i ku zo zuwa ga wata kalma wacce mace madaidaiciya abin daidaitawa tsakanin mu da ku wato wanda yake a cikin littafin ku haka maganar take mu ma a cikin littafin mu haka maganar take wannan kalmar ita ce Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah subhanahu wataala mun daga dai yadda annabi Isa alaihi salam yake gaya wa banu Isra'ila tun asali cewa wa anna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratul mustaqim qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya duk dai ko ina yana gaya wa al'umma cewa shi bawan Allah ne saboda haka wanda ya dauki annabi Isa abin bauta zalunci ne da ta'addancin da annabi Isa alaihi salam bai zo da wannan abin ba bai karantar da su ba bal yana cikin tabbatar musu ko da yaushe kasancewar shi bawa a cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala wala nushrika bihi shay'a kada mu hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani abu cikin bautan mu da Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana kishin a hada shi da wani sa a cikin bauta wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada wani sashin mu dauki wani sashi ababen bauta anan malamai suka ce duk da banu Isra'ila musamman nasara bai zo a tarihi sun ɗauki wani daga cikin mutane banda annabi isa alaihi salam da maryam da maganansu na na trinity ba su ɗauki wani daga cikin shugabanninsu sun ce shi abin bauta ba ne to amma da ce abin da ake nufi a nan duk da ba wani tarihin banu isra'ila da suka ɗauki wani annabi isa da maryam wannan alƙanimu salat din suka ce za su bauta ma cikin shugabanninsu to amma tun da shugabannin nasu sun zama suna shar'anta musu wani abu sabanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi to haka duk wanda zai zo ya zo maka da wani abu sabanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi ya tilasta ta biyayya a kai to wani nau'i ne na ittikadin shi rabbu min dunillahi saboda haka wannan abin da suke yi na zuwa musu da abubuwa sabanin abin da alkur'ani a littafansu na gaskiya suka saukar wanda har ya kai wa canza ma abin da littafin ya kunsa ko littafin kanshi ana sabon tashi gwargwadon ahwa gwargwadon soye-soyen rayuka na mutane fa in tawallaw idan suka juya baya fa qulu shahadu bi anna muslimun to ku ce musu su shaida ku musulmai ne saboda shi addinin a wajen Allah subhanahu wataala kamar yadda zamu gani addinin Annabi Ibrahim da addinin duk dukkan manzanni na gaskiya shine addinin musulunci shi yasa zaka ga annabi Ibrahim yana rabbana wa ja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka zaka ji kamar yadda muka faɗi a baya annabi Yaqub alaihi salam yana faɗi an kuntum shuhada ila dara Yaqub al-maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'ila wa Isaka ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun watan diddai wanda kuma shi Yaquba din nan shine Isra'ilan da ake cewa banu Isra'ila saboda haka ashe da Yaquba kansa wasiyansa ga ɗayansa wanda sune banu Isra'ila shine su zama musulmi dan haka kamar al'umman musulmi sune suka dauki wannan wasiyar ta Yaquba ba sauran banu Isra'ila ba koma bayan wato wasiyan da yayi suka bar shi al'umman musulmi suka dauka ya bani Isra'ila يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون يا أهل الكتاب لم تهاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون يا أهل الكتاب يا قوم أبو تالي lima tuhajjuna fi ibrahim me yasa kuke jayayya a cikin lamarin annabi ibrahim alaihi salam wa ma unzilat at-taurat wal injil illa min ba'di alhali ba a saukar da at-taura da injila ba sai a bayansa afala taqilun shin ku ba ku da hankali ne a wannan ayar tana mana nuni da cewa wato Allah subhanahu wata'ala a duk da an saukar da attaura da linjila da alƙur'anin kansa ma an saukar da shi bayan annabi ibrahim to amma sai gashi Allah subhanahu wataala yana cewa limatu hajuna fi ibrahim wa ma unzilat at-taurat wal injil ba saukar da attaura da injila ba sai a bayan sa dan haka ba zai iya zama ba yahudi ko ba nasari ba abinda ayar take koyar da mu shine da a ce zai yiwu ya zama ba yahude ko ba nasare da an gani a cikin attaura da injila kamar yanda kasancewan shi musulmi aka gani a cikin alqur'ani kaga da yake shi manzo ne musulmi ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikina kaga qur'ani ya tabbatar da cewa sa shi musulmi ne amma babu inda a cikin attaura ya tabbatar da cewa shi ba yahude ne ko a cikin injila ya tabbatar da cewa shi ba nasare ne da a ce ko shi ba yahude ne ko ba nasare da attaura ya faɗa haka ko ko da injila ya faɗa haka tunda a bayan shi Allah subhanahu wataala ya kai su da ka gani a cikin littafan kuma babu inda littafan suka faɗi haka saboda haka ba zai yi ku jayayya akan abin da Allah subhanahu wataala bai sauke har a cikin littafan ba to da wani ilimin kuma za ku yi jayayya na'am
ولم تماتون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
ها أنتم هؤلاء حادثتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول كن دون أكوئنا kun yi jayayya cikin abin da kuke da ilimi a kai to me yasa kuma kuke yin jayayya cikin abin da ba ku da ilimi a kai alhali Allah subhanahu wata'ala shi ne masani ku ba ku sani ba ha antum haula ya hajjatun fi ma lakum bihi ilm wato ana faɗin abin da jayayyan da suka yi a cikin abin da Allah subhanahu wataala ya sauke wani sashin shi a cikin littafin domin abin da ya shafi kissan abubuwan da aka kaddamar a baya a inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ali Ibrahim har zuwa ƙarshen kissan Annabi Isa Allah subhanahu wataala ya sanar da su wani abu a ciki saboda haka in suka jayayya akan wannan za su iya cewa ai suna jayayya ne akan abin da suke da ilimin sa Allah subhanahu wataala ya sanar da su saboda akwai a cikin original text na littafansu da Allah subhanahu wataala ya saukar to amma cewa annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda muka faɗa ba Yahude ne ko ba Nasare ne wannan Allah subhanahu wataala bai faɗi a cikin wani littafi ba babu a cikin littafanku gashi a cikin alqur'ani ne Allah ya faɗi shi musulmi ne saboda haka dan me za ku rika jayayya a cikin abin da ba ku da ilimi a kai ha antum haula ya hajatun fi ma lakum bihi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah subhanahu wataala har wanda kuke ganin kaman kun sani din Allah subhanahu wataala shine ya sani ku ba ku sani ba wato shi ilimi ilimin Allah subhanahu wataala shine kadai ilimi wanda wani abu bai rigaye shi ba kuma rashin sani bai rigayi wannan ilimin ba amma ilimin kowane bawa duk da gashi Allah subhanahu wataala ya ce hajjakum fi ma lakum bihi ilmun amma a ƙarshe ya ce wa antum la ta'lamuna saboda mene saboda ilimin bawa ilimi ne wanda jahilci yake rigaya duk wani abu da bawa zai sani sai da da ka ya zama bai sani ba sannan ya zo ya sani sannan kuma ilimi ne wanda baya kara da komai da komai baya iya kara da komai misali idan ka san wani kila baka san iyayensa ba in ka san iyayensa kila baka san abin da ya koye a cikin zuciyansa ba in ma zai ruru ka san abin da ya koye a cikin zuciyansa to kila baka san abin da zai faru da shi nan gaba ba haka dai watan ba zai ruka kirade wala yuhuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba za su iya karada komai da komai na ilimin Allah ba sai abin da Allah subhanahu wataala ya so su sani sannan kuma Allah subhanahu wataala shine mai sanar da kudin abin da ya so ku sani saboda haka shi Allah shine al-alimu kai kuma al-mu'allamu wato Allah subhanahu wataala zai iya uzura maka wani abu daga cikin iliminsa saboda haka Allah shi ya sani ku ba ku sani ba na'am ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما وما كان من المشركين كان من المشركين النبي إبراهيم عليه السلام جاء الله سبحانه وتعالى bai kasance ba Yahudi ba bai kasance ba Nasare sai dai ya kasance yana kan hanifiyya kuma ya kasance musulmi wa ma kana min al-mushrikin kuma bai kasance daga cikin mushrikai ba a nan Allah subhanahu wataala ya kara tabbatar mana annabi Ibrahim alaihi salam addinin Allah da mun sani inna dina inda Allah islam addini a wajen Allah shine addinin musulunci wanda shine addini da Allah subhanahu wataala ya saukewa annabi Adamu alaihi salam kuma shine addini da dukkan manzannin Allah subhanahu wataala suka zo da shi ko da da bambanci tsakanin shari'u fatan kowane manzo yana zuwa da shari'a kamar yadda muke faɗi gwargwadon yanayin al'ummansa gwargwadon yanayin zamaninsa don ya dace da zamani da a wajen da yake amma dai ainihin addini a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai a kadai ta shi da bauta wannan shine addinin Allah subhanahu wa ta'ala wanda annabi Ibrahim alaihi salam ya kira zuwa gare shi ya rayu a kai mun sani annabi Ibrahim shi yasa ga kullum Allah subhanahu wa ta'ala yana yawan faɗin wa ma kana minal mushrikina wa ma kana minal mushrikina saboda annabi Ibrahim ya yaki shirka ta wata hanya wanda za ta iya sawa wanda yake rudadde tunanin ko shi ma shirkan yayi wal iyyazu billahi ko waka zalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ardi wal yakuna min al muqini falamma janna alayhi al layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al afili falamma ra'a al qamara bazidan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi dhallin falamma ra'a al shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qawmi inni بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين saboda haka kasancewa wannan kissan da yanda ya faru da annabi Ibrahim alaihi salam yanda ya ga wannan yace ga ubangiji na ya ga wannan yace ga ubangiji na to Allah subhanahu wataala ya ta maimaita mana cewa annabi Ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba annabi Ibrahim bai kasance wanda zai yi shirka da Allah subhanahu wataala ba ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bai kasance bai hude ba bai kasance ba nasare ba walakin kana hanifan wata aka ce hanifan ainihin ma'anan kalmar hanafa shine karkacewa karkacewa to amma gashi Allah subhanahu wataala yana jinjinawa addinin Annabi Ibrahim al-Hanifiyya abinda in ka ji an kira mutum al-Hanifi ko ko an kira addini Hanifiyya to barna ya shahara a bayan kafa zalunci ya shahara a bayan kafa bijirewa Allah ya shahara a bayan kafa har ya kai wa mutumin da ya fito ya bi hanyar Allah ya rike addini ya rike Allah sai a rika ganin shi wani bauɗaɗɗe saboda ya saba da abin da aka saba da shi sai a rika ganin shi kamar ya karkace saboda kowa har bata ka san shi bata haka yake wato tun ana ganin shi shine zaka ji hadisin inna ahadakum la yakdibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kazzaba tun ana ganin laifi kaman ana dan jin kunya in za a yi ana yi a koye ana kasa yi ana yin yau a kasa yi gobe yakan zo har ya ya rufe mutane gaba daya har ya zama wato sabaninsa ana ganin ya ma za a yi a rayu ba tare da wannan laifin ba ya ma dan adam yake yi ya rayu baya wannan barnan ya ma dan adam yake ya rayu baya wannan saban Allah saboda saban Allah ya zama mutane riga to dan haka duk wanda ya fita daga cikin wannan tsari ya fita daga wannan tirin sai a gan shi wani abu daban to shi yasa Allah subhanahu wataala da yake ya tashi annabi Ibrahim a cikin mutane waɗanda suke karkatattu masu bautan gumaka duka mun san dai kistoshinsu shi ya san Allah subhanahu wataala yake kiran shi hanifi saboda shi ya fita daga cikin abin da suke kai ya zaɓi wani addini daban wanda ya sabawa abin da su suke ganin su a ganin su sun gaji kaka da kakanni a kai amma dai ɓata ne walakin kana hanifan musliman kuma musulmi wa ma kana min mushrikina bai kasance cikin mushrikai ba inna aulan nas إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ووعد والله ولي المؤمنين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين آه الله سبحانه وتعالى يقول للي wanda ya fi cancantan jiɗin lamarin annabi Ibrahim wanda ya fi cancantan zama watau a mabiyi ya fi dacewa a jingina annabi Ibrahim zuwa gare shi a haɗa a daidaita shi da annabi Ibrahim lallazi na taba'u lallai su ne waɗanda suka bi annabi Ibrahim wa hadan nabiyyu da wannan annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallazina amanu da wanda suka yi imani wallahu waliyul mu'minin Allah subhanahu wata'ala shine majibincin lamarin mu'mini mu kula da siyakin ayar inna aulan nasi bi ibrahima lallazina tabauhu wa hadha an-nabi wannan yana nuna mana yadda Allah subhanahu wata'ala yake girmama lamarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wataala ba zai bari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin watan kowa da kowa ba duk da inda an ce lallazina taba'u za ka tunanin wanda suka bi hanyar annabi Ibrahim za a ce ai manzon Allah misali ai shi ma hanyar da shine hanyar annabi Ibrahim wani zai tunanin kamar ya bi hanya to amma Allah subhanahu wataala ba ya san a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi hanya ya bi hanyar annabi Ibrahim sai dai annabi Ibrahim ya bi hanyar manzon Allah saboda haka shi yasa sai Allah subhanahu wa ce lallazina taba'u waɗanda suka bi shi sai ce wahalar nabi da wannan annabin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallazina amanu da kuma wanda suka yi imani da wannan annabi saboda haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fata da banci haka kuma za ga Allah yana yi a koda yaushe har wajen saukar da shari'ar ma muna yawan faɗi ko da haka ji shari'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan sai ce wallazi awhayna ilayka sai kuma ya koma subhanahu wataala ce ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi Allah ya shar'anta muku daga addini sai ya ce abin da yayi wa annabi nuhu wasicci annabi nuhu kaman wai wasiccin addini ake mashi wasiya cewa ga yanan an baka addini amma kai kaman kana wakiltan ainihin nan sakon shi ne wasiya ko ga wasiya nan in mai shi ya zo za ka bashi abin shi shara'a lakum min ad-dini ma wasaina bihi nuwa sai Allah ya zo magana a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai ce wa ma wasaina ka ba sai ya ce wallazi awhayna ilayka da abin da muka yi maka wahayin sa da ya koma zai magana kan sauran manzanni sai ya ce wa ma wasa bihi Ibrahima kaga annabi Ibrahim wasu ci aka yi masa wa Musa annabi Musa wasu ci aka yi masa wa Isa annabi Isa wasu ci aka yi masa kaman su duka wasiya aka yi masa wannan lafazin Alqur'ani to haka Allah subhanahu wataala yake magana wanda kuma mun sani malamai suna cewa wannan ayan da zamu karanta ta a gaba na na wannan sura ta Ali Imran wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun تؤمنن به ولا تنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أبين da take nuni da shi kenan watan gaba ɗayan manzanni Allah subhanahu wataala sai da yayi alkawari da cewa in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo suna cikin halin manzanci za su sauka su ba da wuri su bar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzanci su koma ɗaya daga cikin sahabbai su ce rigan manzanci suka yadda suka yi ikirari akan cewa sun yadda sannan Allah zuwa dala ce to ku shaida ni ma na shaida ku shaida ni ma ina cikin masu shaida akan cewa in ya zo za ku so ku sallama masa to haka dai za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da yake magana cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka yake magana sa subhanahu wa ta'ala a suratul ahzab ga yana yana ga mana annabi wa auladukum quhum li aba'ihim wa asfaqu inda Allah jalla wa ala wa ba'u fa ikwanukum fi din wa mawalikum فليس عليكم جناح فيما اخطاتم فيه ولكن ما تعمدت قلوبكم ان الله كان غفورا رحيما النبي واولاد المؤمنين من انفسهم وازواجهم امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا واذ اخذنا واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم سيتي وأخذنا منهم منهم با منكم با وأخذنا منهم ميثاقا غليظا تتنا لوكتين da muka dauki alkawari daga wajen manzanni wai ba ka sa minan nabiyina mithaqahu tuna lokacin da muka dauki alkawari daga wajen manzanni sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da manzon Allah duk da waɗancan su sun rigaya a cikin zuwa duniya sai ce wa minka wa minka ka lura wa minka aka hada mashi da wawin da min da min din aka hada a sunansa sauran manzanni kuma sai aka hada su duk tare a cikin wa min guda daya sai aka ce wa minka sai aka ce wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama mene sai aka ce wa akhadna minhum sai muka karɗauka daga wajen su kamar dai aka ɗauka daga wajensu su waɗannan annabawan alkawari a kan ka ya rasulallah ko wa idza khadna min annabiyina mithaqahum wa minka ya rasulallah wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibni maryama wa akhadna minhu mun ɗauki alkawari daga wajensu mithaqan alkawari mai ƙarfi mithaqan ghalizan akan ka ya rasulallah saboda haka haka Allah subhanahu wataala yake magana cikin lamarin annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ما لم يكن ما جنجنوا عشان الذين اتبعوه إن suka ce wata ana nufin mutanen da suka dawwama akan hanifiya wata akan addinin irin addinin annabi Ibrahim ka san har da cewa addinin annabi Ibrahim ya bace to amma akwai wanda suka dage a cikin larabawa suna riƙe da tarihin kakansu annabi ibrahim alaihi salam kuma sun san cewa shi ya tsayar da tauhidi ya yi yaƙi da shirka saboda haka suna riƙe da baƙayan ɗan abubuwan da suka ragu daga cikin su ma akwai wani mutumin makka wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labaransa ko wanda ɗansa sahabin manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam sayyidina sa'id ibn zaid shi mutumin makka shine zaid ibn amr ibn nufail zaid ibn amr ibn nufail kusan shi na da tsawo an ce ya kasa natsuwa da bautan gumaka ya kasa natsuwa da mutane su sassaka abubuwa daga itatuwa ko su sassaka daga laka kuma su aje suna bauta musu ya kasa natsuwa da irin wannan addini saboda haka sai ya fita ya kama siyaha a bayan ƙasa yana neman addini na gaskiya yana tafiya har ya je garin yahudawa ya haɗu da su suna ta ibada ya tambaye su wannan wani addini ne suka ce ai wannan addini shine addinin gaskiya saboda haka in zaka bi ka zo ka bi wannan addinin kai riko da shi haka suka kira shi zuwa gare shi yace to ba komai ya ake yi a shiga suka ce to wannan addinin ba zai yiwu ka shige shi ba sai ka dan sami rabanka daga cikin kushin Allah yace a'udhu billahi da ai daga wurin kushin Allah na gudu ina neman yardan Allah ya za a ce kuma zan zo in shiga wani addinin da sai an tsibi wani rabo na fushin Allah sannan za a same shi ya ce a bana son wannan addini yadda ya sami nasara shi ma a suka yi magana irin wannan suka ce to mu kuma addinin su sai an sami wani dan rabo na kata shine can Allah subhanahu wa ta'ala a fatiha yake gama ghairil maghdubi alaihim wala dhalin ko yace a to ai shiriya yake nema ba kata ba to ala kulli halin dai kissan sa tana da tsawo daga cikin kissan shi an ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce wata rana an kawo nama yana zaune sallallahu alaihi wasallam an kawo masa nama zaitun na amurkin nufai yana zaune sai ce ka ni ba zan ci wannan naman ba ya za a yi Allah ya halicci dabba ya saukar mata da ruwan sama ta sha ya saukar mata da tsirrai ta ci ciyawa da sauransu sannan kuma a zo ana yankawa gumaka sannan a ba mu mutuni ba zan ci ba saboda haka shi ya ce shi ba zai bauta wa waɗannan gumakan ba yana neman hanyar da zai bauta wa Allah subhanahu wata'ala guda ɗaya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi a ingantaccen hadisi innahu yub'athu yawmal qiyamati ummatan wahdahu Allah subhanahu wata'ala zai tashe shi ranar tashin kiyama shi kadai a matsayin al'umma watan dai kuma ya faɗi cewa ya shiga aljanna sallallahu alaihi wa sallam ya shiga aljanna ya ganshi a cikin aljanna saboda haka akwai mutane wanda sun zo kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama amma sun riki shari'a kuma saboda wannan rukun da suka yi wa shari'a a duk da bakayan shari'a ne abin da ya rage na addinin Annabi Ibrahim alaihi salam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alqabba yayi albish cewa waɗannan mutanen zababbu ne da yardaddu ne a wajen Allah subhanahu wataala kamar shi wannan Zaidun Muhammad ibn Nufayr wanda ya karfi Makka ne amma ya rasu kafin zuwa kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ma'anan lallazina taba'u wanda suka yi biyayya suka bi hanyar annabi Ibrahim alaihi salam wato na bijirewa a gumaka da bautan Allah subhanahu wata'ala da gujewa shirka na'am fa hada nabi wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin wato wallahu waliyul mu'minin anan yana nuna mana wata ka'ida muhimmiya shi duk mutumin da ya jibinci Allah to Allah zai jibinci lamarinsa duk mutumin da ya baiwa Allah lamarinsa to Allah zai tawallin lamarinsa shi yasa muna faɗi na faɗa ka kwana biyu ko uku da suka wuce in aka ce waliyi waliyi abinda ake nufi da waliyi shine mutumin da ba ya da wani abu nasa komai nasa na Allah ne ina ta fito aikin Allah ina za ka aikin Allah me kake yi aikin Allah ya ba da rayuwarsa gaba ɗaya don ɗaukakan addinin Allah to irin wannan mutumi tunda lokacin da mutane suke kasuwa suna nema wa kansu abinci ba laifi bane kasuwanci sana'a Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi akwai kyau ne amma shi a wannan lokacin yana kan yana wani aiki na addinin Allah lokacin da mutane suke tsaye a kan ‘ya'yansu suna ƙoƙarin su gaya za su tarbiyyance su ya za su gina su don mutane shi yana can yana cikin aikin Allah to saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya ce to ni bari in riki lamarin wannan abin da bai yi ba ya kasa yin wa kansa saboda ya bai wa Allah rayuwarsa sai Allah ya rika masa wannan abin shine ma'anan لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها bawa ba zai gushe yana neman kusancin Allah da nafin fili nafin fili a nan istighfari salatin annabi a karatun alkur'ani a qiyamul laili sadaka ilmantarwa duk waɗannan suna cikin nafin fili musamman gwargwadon bukatan al'umma in ya zama al'umma abin da suka fi bukata a cikin nafin fili wani abu ne mu'ayyani to wannan zai zama nafila wanda ta fi ƙarfi a cikin al'umma a wannan lokacin to mutumin da ya karar da rayuwar shi cikin wannan Allah subhanahu wataala zai so shi Allah ya ce idan na so shi sai in zama kunninsa da yake ji sai in zama idonsa da yake gani sai na zama hannunsa da yake ɗaukan abu ko yake bugun abu da shi yake tasarrufi da shi sai in zama kafafunsa da yake tafiya ba ana nufin cewa Allah ya zama kafa da hannu da sauransu a'a ana nufin sai ya zama idonsa kunninsa baya ji sai lamarin Allah sai da lamarin Allah watan Allah ya yi mashi tawallin jinsa Allah ya yi mashi tawallin ganinsa Allah ya yi mashi tawallin hannunsa Allah ya yi mashi tawallin kafafunsa duk wani abu da yake yi sai zama yana yi da yin Allah ne subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yake masa maimakon yayi da kanshi sabanin sauran bayi wanda Allah subhanahu wataala yakan bar su da tadbirin su da dabaran su da kokarin su to idan bawa ya zama irin wannan ka tabbata ba aka bukatar a faɗa maka idan mutum ya yaƙe shi ko ya yi adawa da shi ko ya cutar da shi to kai tsaye da Allah subhanahu wataala yake yaƙi ko adawa ko cutarwa shine abinda hadisin yake faɗi a gaba ko a farko man adani waliyan faqad azantuhu bil harbi duk mutumin da yayi min yaƙi da waliyina wanda na ɗauke shi na mai da shi waliyina shine wallahi waliyul mu'minina din nan irin waɗannan wanda suka zama waliyan Allah subhanahu wataala to duk wanda ya faɗa da su ya yaƙe su to Allah subhanahu wataala ya ce to ya sani na yi fito na fito na yaƙi da shi na yi fito na fito ni na fara ma shelan yaƙi in ji Allah malamai suka ce mutum biyu ne kaɗai a halittar Allah Allah da kanshi komin ƙarfin mayaƙa da sauransu za ka ji Allah suwa da hala yana faɗa mana zai aika musu mala'iku ko بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين haka za ka ji Allah kuma ta lana ga mana zai ba su mala'iku zai aiko mala'iku duk gayi nan amma mutane biyu kadai Allah ya ce da kanshi zai fito na fito din wanda ya yi waliyin Allah man adali waliyan ko man azali waliyan fakan azan su da harbi ko ko mai cin riba da ayyuha alladhina taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam tafalu fa adanu bi harbin min Allah wa rasulih وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو قدرة فنذرة إلى ميسرة إذن فكتوب بقى to ku shirya yaƙi da Allah subhanahu wa ta'ala da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kare mu dan haka dai a waɗannan da suka jibinci lamarin annabi Ibrahim inna aulan nasi bi Ibrahim da suka jibinci lamarin annabi Ibrahim sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma ya jibinci lamarin wallahu waliyul mu'minin na'am وَجَدَ طَائِفَةٌ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُؤْمِنُونَ وما يضلون إلا أنفسهم وما
وَاجْلَبْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُذِلُّونَكُمْ وَمَا يُذِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wani sashi daga cikin ma'abuta littafi sun so da za su iya ɓatar da ku. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum ba wanda suke batarwa sai kawunan su wa ma yashkuruna ba su sani bane suna zaton suna batar da ku suna zaton za su iya batar da ku amma duk lokacin da suke ƙara kokarin batar da ku duk lokacin da su suke ƙara bacewa an ce wannan ayan ta sauka akan sayyidina mu'azib jabal da sayyidina hudayfatun yaman da sayyidina ammar ibn yasir lokacin da wasu yahudawa na banu qainuqa da banu nadir suka kira su suna ta ƙoƙarin sai sun yi ikna'insu sun yardar da su a kan su raba su da addinin musulunci su nuna masa addinin yahudanci shine daidai Allah subhanahu wataala ya ce ai ba su sani ba ne waɗannan zaɓaɓɓun Allah ne wanda Allah subhanahu wataala ya riga ya zaɓe su ya yi masu alƙawarin katima mai kyau cikawan sa'ada wa azumu jabal Allah ya kara masa yarda yana da siriranta yana da rama na jiki wata rana ya hau itaciyan dabino sai kafafunsa suka bayyana sai wasu suka yi dariya daga cikin sahabbai irin kan kalli ƙaurinsa yan sirara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuna ganin su yan siraran nan a idonku amma a wajen Allah subhanahu wata'ala masu girma ne da matukan girma Allah ya ƙara masa yarda a uzaifatun yaman mun sani shi ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana mutane na tambayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan alkhairi shi yana tambayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan sharri saboda tsoron fadawa ciki shi ne mai hadisin nan wanda sayyidina Umar radiyallahu anhu yake tsayawa ya kula idan ya ga mutum ya rasu to ba zai zo sallan mutumin ko ya mai janaza ba sai ya ga Hudayfatun bin Yaman ya je ko bai je ba saboda shine aminin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin sanin wane ne munafiki wane ne ba munafiki ba a mutanen Madina a musulmai waɗanda suka ce ga sunan duk musulmai ana tare amma akwai waɗanda manzon Allah ya ga ya wa Hudayfatun bin Yaman wane munafiki ne wane munafiki ne wane munafiki ne zai mutu munafiki zai mutu ba musulunci to kaga wannan yana nufin shi Hudayfatun bin Yaman Allah ya tsirar da shi daga wannan ko amma rubu ya ku dukan mu mun sani shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waiha ammari a cikin sha'anin ta ko taqtuluhum fi'atun baghiya yad'uhum ila aljannati wa yad'unahu ila an-nar to da duka waɗannan madaukaka ne a wajen Allah subhanahu wataala kuma wannan daga cikin mu'jizan alqur'ani kaga a lokacin da yahudawa suke kokarin fatar da suke kokarin ko za su iya fatar da waɗannan sahabban guda uku a lokacin Allah ya gaya musu ba za su iya kaga Allah ya yi masa alkawari kenan cewa waɗannan fa za su mutu musulmi ba zai nuni ku ja su cikin addinin ku ba ya ba su labarin zaifin waɗanda zai faru wata ta'ifatu min ahli kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum ba wanda suke fatarwa sai kawunan su amma ba za su iya fatar da waɗannan wanda suke kokarin fatarwa ba wa ma yashuruna kuma ba san cewa su ba wanda suke fatarwa sai kawunan su na'am يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تجهلون
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون الله سبحانه وتعالى يقول يا أهل الكتاب يا كما أبو ثالثات لم تكفرون بآيات الله يا كجي كافر شوى آيويا الله وأنتم تشهدون alhali kuma kuna ganin iri iri kun san cewa ayoyin Allah ne wato anan wannan ayar tana da fassassari da dama ko dai ana nufin ayatul lahil manzura watan ayoyin Allah wannan wanda ake gani na halitta na sammai da kasai da halittar mutum da halittar dabbobi da itatuwa da sauran duka ayoyin Allah wanda muka ce su ma ayoyin Allah ne da ya wajaba a yi imani da su kamar yadda littafin Allah ya wajaba a yi imani da shi to ya ku ahlul kitabi ya kuke kafircewa ayoyin Allah alhali ga ayoyin kuna gani kiri-kiri amma kuke bijire musu ko ko a ya ahlul kitabi kuma tadkuruna bi ayatin lahi wa antum tashhaduna ya kuke kafircewa ayoyin Allah kuke bijire musu alhali kun san cewa wannan manzan Allah ne kun san cewa wannan littafin Allah ne saboda Allah subhanahu wataala ya baku labari a cikin littafin ku ga yanan kun zo kun kasa mubahala kuma Allah subhanahu wataala ya gaya mana ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su da suka haifa malamai suka ce a zaton mutane da za a ce kamar yadda suka san kawunan amma abin da ya sa ba a ce kamar yadda suka san kawunan su ba saboda kai kanka akwai abin da baka sani ba a kanka akwai lokacin da yake wucewa a cikin rayuwanka baka san kanka ba Allah ta'ala insani hinu min dari lam yakun sha'an mansura wani lokaci yana wucewa a cikin rayuwar mutum iyayensa ne suka san shi ko wanda suke tare da shi ne suka san shi amma shi a lokacin bai san kanshi ba bai san inda yake ba saboda yaranka haka kuma a ƙarshen rayuwarsa ma irin haka zai faru amma wanda idan Allah ya tsawaita rayuwa kuma ya yi tsawo kwarai amma wanda ya san bawa ya san mutum ciki da wajensa to ba kamar iyayen da suka haife shi saboda sun suka haife shi akan idon su ya taso sun san kowane tasarruf din sun san ciki da wajensa to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce kama ya rikuna abna'ahu amma duk da haka dai kuma suna bijirewa suna kafircewa duk da sun san cewa wannan littafin daga Allah ne subhanahu wataala sun san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى يا كما أبو تالي me yasa kuke cakuɗa gaskiya da ƙarya kuke cakuɗa shari'a da ɓata wa taqtumuna al-haqqa kuma kuke koye gaskiya wa antum ta'lamuna al-hali kuma kuna sane cewa kun koye gaskiya a wannan mun faɗa a baya a kissan Abdullahi ibn Suriya ko wanda aka zo akan kissan wasan haddin zina a cikin addinin Yahudawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani mutum a cikin su yayi zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai mashi haddi da abin da ke cikin littafin da suka zo suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci da aka zo sai suka danne suna cikin karatu shi Abdullahi bin Suriya da yazo daidai ayan haddin zina sai ya sa ya tsaya rufe sai ya karanta ragowa to shine talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa kuna koye gaskiya wa antum ta'lamuna al-hari kuma kun san cewa wannan abin gaskiya ne ko ko a'a kisan shi kanshi Abdullahi ibn Salam anan wajen Abdullahi ibn Salam ne ya kira hannunsa sai da ayan jifa din aka karanta ta ko ko shi kanshi kisan Abdullahi ibn Salam wanda yake duka da yana cikin Bukhari da zai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare Rasulullahi ka san Yahudawa qaumun buhut mutane ne masu jayayya akan rashin gaskiya sun san ba su da gaskiya amma su ta jayayya yace saboda haka zan musulunta amma ina son ka koya musulunci na ka fara tambayar su kuma wai ni wane ne a wajen shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara su ya tambaye su wai yaya Abdullahi ibn Salam yake a cikin su ce ai mutumin kirki ne malamin mu shugaban mu suka yi ta yaban fa sai Abdullahi ibn Salam ya fito ya ce to tunda duk kun yi mun wannan shaida to ku shaida na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah na shaida Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai da zuwa ta ai da ma munafiki ne mutumin banza mara gaskiya kaza kaza kaza suka juya labari to shine a talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa suna tabuda ƙarya da gaskiya suna koye gaskiya littafin Allah subhanahu wa ta'ala suna harrafa shi suna canza abin da yake ciki suna kawo wasu abubuwa daga sarransu saboda dai kawai ya yarda da soye-soyen rayuwa a za mu dakata haka nan saboda an rubuta tambayoyi da dama kuma insha Allah yau za mu dan ko da yake insha Allah akwai dan uwa Dr. Kabir zai ci gaba da karatu amma ni kamar da yadda aka saba ba da son ranmu ba duka tafiya ta kama ni dan halartar Adrusul Hasaniya tare da gayyatar sarkin ƙasar Morocco da muka saba halarta taliban a kowace shekara kuma sun sa dole zan kaddamar da wata tefa a wajen don haka za a yi haƙuri insha Allah mun takaita tafiyar matuƙa ba za ta wuce kwana biyar ba in Allah ya yarda amma a cikin wannan kwanaki biyar din bi layi shi dan uwanmu Dr. Kabir zai ci gaba da rike karatu kuma bayan mun dawo in Allah ya yarda za mu ci gaba a bi iznillahi Allah subhanahu wataala ya amfane mu da abin da muka samu Allah subhanahu wataala ya sa ni tsoron Allah ne kuma muna tare yau da ɗaya daga cikin shugabanni na ƙasa shugabanmu mai girma gwamnan jihar Kano muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da shi a cikin abubuwan da suke alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ci gaba da riko da hannunsa Allah ya azurta shi da dubana saliha a mataimaka da masu dafawa na kirki na kwarai wanda za su ci gaba da shiryar da shi da ba shi shawara na alkhairi wanda zai ci gaba da zama abin alfahari da ɗaukaka ga al'ummansa Allah ya kiyaye masa iyalinsa ya kiyaye masa imaninsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mana jihar mu ta Kano ya dawwamar mana da zaman lafiya a cikinta domin jihar Kano kamar yadda muka sani zuciya ce ta al'ummar musulmin Najeriya jiha ce mai tarihi matuƙa a a cikin tarihin musulunci ko shekara biyu da suka wuce a musamman karatun da aka nemi na kaddamar a shi majalisar sarkin ƙasar morocco a kan alaƙar morocco ne ko ko maghribul arabi da garbu ifriqiya watan da west africa amma abin sha'awa shine kusan alaƙar gaba ɗaya ta ƙare a alaƙan wannan masarauta ta Morocco da masarautan Kano domin a tarihin Abdulkarim Almazili sanannen abu ne shahararren malamin nan wanda ya zo garin Kano ya assasa masu foundation na tsarin sarauta wanda ya kuma da kasan Morocco ya taso wanda a hakikanin magana ma a cikin karni na tara zuwa na goma bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda a hakikanin magana za a iya cewa gaba ɗaya tsarin mulki na musulunci da tsarin tsarin sarauta da gudanar da mulki da idara gaba ɗaya ya samo asali daga wannan aiki na shi wannan babban bawan Allah Abdul Karim ko Muhammad ibn Abdul Karim Al-Majini ne wanda yake ko da yake da kasar Libya a lokacin da ta so to amma lokacin Libya tana sashin kasar Morocco wato dai za a ce daga Maghrib kuma ayyukan Abdulkarim Magini ka cokan su Shehu Usman dan Fodiyo Allah ya tsara masa yarda ya ɗauka gaba ɗayansu a kansu ya gina tsarin mamlakarsa ta daular da ake cewa a daular Usmaniyya ma'ana duk da daular Kano da garin Kano za a ce yana ƙarƙashin daular Usmaniyya amma a asali duk wani tsari da ka gani na gudanar da mulki to ya samo asali daga wannan ƙoƙarin na Magini ne wanda ya assasa wannan tsarin ko da ka abin zuwan shi wani garawa sun zo sun yi kokari su ma sun yi ayyukan da suka yi sun yi abubuwa da yawa to amma almajini dai shine ainihin wanda ya assasa wannan foundation mai ƙarfi na tsarin gudanar da mulki da tsarin sarauta da tsarin gudanar da zamantakewa wanda ake ce ma dai ilimin umran gaba daya wanda kamar yadda muka ce shehu usman dan kodo da kansa a wajen shi ya ɗauka gaba daya ya amfana da wannan wajen kafa daulansa sai sa malamai suke cewa akwai wani mutum guda ɗaya wanda za a ce gaba ɗaya daular shehu usmaniya ta shehu usmanu akan theory ɗinsa da maganganunsa su dogara to wannan mutumin shine Muhammad ibn Abi Karim al-Madini wanda za a iya ce mashi ma ba Kano shi ma dai ne daga cikin Kanawa saboda dadewansa a Kano da zuri'ansa da ya bari a Kano wanda ina zaton sharifai da aka sani yanzu a Kano mafi yawan su ko kuma gaba ɗayan su duka daga zuri'ansa ne to haka za a ce a wannan musadafa ce tsayiba wato musadafa ce mai amfani muna tare da mai girma gwamnan jihar Kano Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara taimako Allah ya kara dakar da shi cikin abin da zai zama alkhairi ga al'umma da ƙasa ga jiha da ƙasar mu baki ɗaya za mu ansa abin da ya samu tambayoyi saboda daga nan ina hanya zuwa iyakar insha Allah a yi afuwa Allah ubangiji ya karɓa mana insha Allah wannan yana tambayan hukuncin wanda yake haɗe riyo lokacin azumi a to miyo kan ba miyan sa bane zai ce kin haɗe miyo ne za ya zama ba haɗe miyo ba a na biyo sai haɗe majina ko haɗiyar majina zai karya azumi kamar yadda na faɗa a mazhaban malikiya wani a baya taɓa yin wannan tambayin ko a mazhaban malikiya idan mutum ya tara majina da gangar a baki kuma ya haɗe zai karya masa azumi amma wasu suna ganin cewa ba zai karya ba idan a baki ne watan balgan ke na mutum ya tara shi a baki da gangar sai kuma ya koma ya haɗiye shi to zai karya azu amma in ba da gangar ba ne mun sani Allah subhanahu wataala baya kawo mutane da abin da suka yi ba za su iya ba wanda yake da wahala ko ko abin da suka yi da kuskure a menene gaskiyar cewa Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sallah lokacin da ya wafati ban sani ba wannan yana tambaya menene hukuncin mutanen da ke taruwa suna zagin shugabanni akan rashin adalci da suka gani ba su yi ba kuma irin halin da kasar su take ciki to kamar yadda muka sani a addinin musulunci babu zagi zagin shugabanni da la'anan su baya cikin addini gaba daya a musamman malaman ahlus sunna sun hana wannan abin da ake so shine nasiha mun gani a cikin kissan annabi Musa alaihi salam da Fir'auna ko Allah subhanahu wataala duk da ya san Fir'auna ba zai musulunta ba amma ba zagi Allah ya aika annabi Musa wajen Fir'auna da shi ba a'a magana mai kyau qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha to da haka zagi mun yi magana mai tsawo a baya akan wannan wato babu wata hikima nasiha kira ya faɗa musu gaskiya gaya musu abin da ya wajaba na haƙƙin al'umma a wuyansu gaya musu abin da ya wajaba na adalci a wuyansu wannan wajibi ne haƙƙin malamai ne shine man ra'a minkum munkaran falyughayyiru falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi kunna shine haƙƙin halshe din watan gyaran halshe a faɗi gaskiya amma faɗin gaskiya ba yana nufin ka je ka sami lasika a masallaci ko a kasuwa ko a wani waje kana magana da mutum maganan da baki dole ma ya isa kunninsa ba in kana so ka faɗa mutum gaskiya ka nemi hanyar da gaskiyan zai isa zuwa gare shi kuma ba zai isan masa ta hanyar da zai ji girman kai ya ji an ki ba za a yi ba don akwai yanda in ka faɗa mutum gaskiya duk da gaskiya ne zai ji ba zai yi gaskiyan ba ma ko to sai ka bi shi shine kula lahu qawlan layyinan kai kila ka isar masa ta hanyar da kai zai zama akwai ikhlasi tsakaninka da Allah subhanahu wataala sannan kuma shi ma kila Allah ya shiryar da shi zuwa ga aikata wannan nasihan da kai masa a babu laifi fadin halin da al'umma suke ciki a wanda ga wanda ba zai iya ba zai iya isa zuwa ga minbarin da zai iya isarwa shugaba halin da al'umma suke ciki babu laifi tunatarwa kila daga wani zai isa zuwa ga wani ya isa amma zagi da faɗin magana mara kyau bai halatta ba ga kowa ma idan har Allah ba balle ga shugaba ga shugaba wajibi ne a faɗa masa magana ta yanda Allah subhanahu wataala yake fatan zai sauke ya zuciyarsa ya sassauta zuciyar ya aikata abin da ake nema kamar da yadda Allah ya koyar da mu alaƙan annabi Musa alaihi salam da Fir'auna wanda Allah ya tabbatar ma ba zai musulunta ba to kuma har banu Isra'ila ma na tare da sauransu Allah ya ce wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan to ballantana kuma shugaba a mutumin da yake samun kuɗi kamar miliyan biyar goma ashirin amma yana kashewa ba su shekara zai yi zakka to ya danganta da yadda yake kashewa ne idan yana kashe su har su zama babu saura kwata-kwata to babu zakka a kansa amma idan yana kashewa ta hanyar kamar investment ya gina gida ya gina kamfani ya gina shago to malamai suka ce wannan gidan idan ba na zama bane idan ba na zama bane in gida ne da ya gina shi don shi ma ya sayar daga baya ko makamantan wannan to gidan ya zama urubu tijara idan lokacin zakka yayi za a yi wa gidan kuɗi a haɗa shi cikin dukiyansa a yi fitar da zakkansa ina fatan mun fahimta amma idan yana samun kuɗin yana ƙararwa ba abin da yake yi yana da kayan bukatan sa idan yana da kayan bukata kaman gwalagwalai da sauransu a mazhaban malikiya babu zakka amma a wasu mazhaba a wasu mazahibin su za a fitar musu da zakka ala kulli halin dai wato kuɗi wanda ba su shekara ba ba za a yi musu zakka ba amma na yi bayani a baya abin da ake nufi kuɗin da ba su shekara ba ba ana nufin duk kuɗi sai sun shekara sannan za a yi musu zakka ba idan ka kai za ka iya zakka ta sami miliyan ɗaya yau sha ɗaya ga wata yau sha nawa sha shida ga watan ne sha ɗaya ga watan ramadan ta sami miliyan ɗaya ko miliyan biyu ya zama ta sami nisabi kenan baɗi goma ga watan ramadan sai ka sami miliyan ɗari sai suka haɗu da wancan miliyan ɗaya ko biyu da kake da su tun bara to in ka tashi yin zakka washe garin ranar ran sha ɗaya ga watan ramadan to zakkan miliyan ɗari da biyu za ka yi ba za ka ce ai wannan miliyan ɗari jiya na same su su ma sun shekara ba a'a shi kenan tunda tun bara ka kai ka na mallaki misali kuma yanzu ga kuɗin ka a yau bayan shekara to wannan kuɗin da ka mallaka a yau bayan shekara shi za a yi itibari da fitar da zakkansa gaba ɗaya a a wato wannan kawai dai mutum ne ya zo tsakaninsa da iyalinsa magana yana da tsawo ya yayye mata Allah ya isa wai har ya zama dalilin wafatinsa Allah ya fi musu gaba ɗaya shi bai kamata yi mata Allah ya isa ba ita kuma bai kamata ta yi abin da zai haifar a ce mata Allah ya isa ba wannan ya ce ya halatta idan mutum yana zaluntan ka kuma bai yi nadama ba ka yafe masa ai dan Allah za ka yafe ba dan shi ba idan ka yafe dan Allah Allah ya ga yafe wanka zai saka maka akan yafe wanka kare girma za ka yi wajen Allah subhanahu wata'ala idan ka yafe din wannan ya ce menene hukuncin mai azumi wanda maziyi ya fita masa saboda sha'awa a wajen malaman malikiya idan mazini ya fita mutum saboda sha'awa sha'awar nan ta dalilin kallo ko ta dalilin tunani ko masira har ya fitan maka saboda sha'awa kenan istidama to zai rama wannan azumi amma a wajen wasu malamai kamar hanabila babu komai a kansa amma dai wajen malaman malikiya suna ganin cewa idan haka ya faru saboda shi ya jawo zai rama azumi daya ba cikin ba kamar inda inna'i wannan ya ce menene matsayin amfani da karatun zabura yanzu akwai zabura ne ai takardu ne da mutane suka rubuta suka kira zabura kuma sannan zabura fa ba littafi ne mai kunshe da shari'a ba littafi ne na hikima wata maganganun da ke cikin hikimomi ne irin hikiman zamantakewa hikiman kaza ba wai shari'a ne da umarni a yi ko a bari ba amma inda ya tabbata a cikin zabura wani abu ya zo wanda ya kunshi shari'a shari'a na ayi wani abu sai kuma ya zama babu wannan abin a Qur'ani ko hadisi to mun faɗa a baya cewa wasu malamai banda Abu Hanifa Imam Malik a wani kauli daga wajensa da Imam Shafi'i da wasu suna ganin cewa za a yi aiki da shi shine ake kiran shi shar'u man qablana shari'an wanda suka rigaye mu akwai maganganu da yawa a karkashin sa kafin ma ai aiki da shi wasu sharuɗa za a ɗauka kafin ai aiki da shi amma dai idan da ya inganta lallai daga wajen Allah ne wannan abin na cikin zabura to za a yi aiki da shi inda babu kuma wani abu da ya share shi a cikin alkur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wai mutum ne yana ciyar da wani amma yana masa gori akwai lada to shi lada na Allah ne ni ba zan iya cewa da lada ko ba lada ba Allah ne ya sani kuma shi ke ba da lada amma dai haramun ne wannan gorin da yake yi haramun ne bai kamata ba a almanu bil aza amma shin Allah zai bashi ladan wannan ciyar wanda yayi ko ba zai bashi ba to wannan Allah ne in ya so sai ya ce masa gorin ya bashi lada amma a zahiri ya zama kaman ba dan Allah aka yi ba Allah kuma baya saka wa aiki sai aikin da aka yi don shi menene hukuncin mutumin da yake karatun alkur'ani sannan a lokaci ɗaya yana sauraron tafsiri a rediyo ko a ko a waya idan zai iya sauraron ai tafsirin alkur'ani sashin karatun alkur'ani ne idan zai iya sauraron wasu Allah subhanahu wataala ya ba su baiwa wanda za su iya saurara kuma su sami natsuwa a cikin karatun alkur'anin suna karantawa suna amfana da abin da suke karantawa idan su yana samun albarkan kallon alkur'ani mai girma harshen su yana samun albarkan nutuki da lafuzan alkur'ani da harfin alkur'ani mai girma sannan kuma kunnun su yana jin abin da ake faɗi na fassarar alkur'ani wani waje daban babu laifi amma dai ana son natsuwa idan za a karanta Qur'ani ga mai ji ma ballantana wanda shi da kansa yake karantawa wannan ya ce malamai ina mafita sabanin malamai menene mafita domin kowa yana cewa shi ke din gaskiya to ai mun yi bayani a baya akan wannan shi sabanin malamai rahama ne in ka ga sabani an dage akan wani abu ana ta rikici to ba sabanin malamai bane sabanin dalibai ne ko sabanin jahilai amma sabanin malamai ai rahama ne sabanin malamai girmama juna yake haifarwa da fahimtar juna da ƙara tsara wata ƙara faɗin fahimtar addini wannan fahimtar ma ashe wata fuska ce wannan fahimtar ma wata fuska ce sai ya zama dalilin ƙara girmama juna na ba mu kissa Imam Ahmad da Ali ibn al-Madini ko wanda yake dukan su manyan malamai ne dukan su malamai ne na Imam Bukhari amma a a sun kasance wata rana suna saɓani sun zo suna saɓani akan wata matsala aka ce sai da aka ɗauka za su fita fice ne amma da aliyu bin majini ya tashi zai tafi imamu ahmad ya tashi yana kama masa linzamin dokinsa yana gyara masa takalmi yana rike masa abin hawansa yana rungumansa suna sallama cikin soyayya wannan shi ne su ne malamai amma wanda za su saɓani saboda dunkula hannu a tsago daga tsayawa ko saboda kama hannu ko saki ko saboda jalsatul istiraha a fara raba masallaci a fara yaki a fara kaza wannan saɓanin jahilai ne wannan saɓanin jahilai ne su malamai a wajen wannan sara'i ne na addini mun ina yawan ba mu kissan al-Imam Shafi'i ko wanda shi a sallah a ka'ida yana yin tarawihi a bayyane a ka'idansa da akwai tarawih yana yin kunuti a bayyane a sallan asuba yana kunut a bayyane to wata rana sai ya zo Baghdad shi kuma Abu Hanifa baya kunuti kwata kwata kamar yadda muka sani Imam Shafi'i an haife shi a shekaran da Abu Hanifa ya rasu na shekara 150 suna da ya zo Baghdad sai mutanen Baghdad suka taru aka zo sallan asuba saboda su ba su kunuti ba sanya ake kunuti wai su diga mutum yana sallah kuma yana magana sai da sai suka taru don su ji wai ga mutum yana sallah kuma yana addu'a a bayyane ana ji da suka taru sallan asuba aka zo sallah sai ya yin kunuti sai bai yi kunuti ba ranar aka zo aka same shi ya yi ma yau an cika masallaci an zaci nake kunuti ya ce haba ya ce kunuti sunna saboda ita in zo har gaban tsabarin imam abu hanifa dan rashin ladabi in saba masa akan abin da sunna ne barin shi ba zai sa ko sujada kabli ba a cikin sallah dan na bar shi amma in zo in saba da imam in saba da al'umma in raba al'umman manzon Allah saboda abin da yake sunna a gani na kuma sannan sunan nan ina yawan gaya wa mutane watan matsalan kunutun nan tana cikin abubuwa masu burgewa da za su bamu sha'awa na sara'in addini hadisi ɗayan nan na ri'inu da zakwa duk malaman da suka faɗi maganganu akan kunuti da shi suka dogara ko a ce yana cikin dalilansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kwana arba'in yana wa ri'inu da zakwa na addu'a a sallah a bayyana sai ya bari manzan Allah sallallahu alaihi ya yi kwana arba'in yana warri ido da zakwan addu'a a sallah a bayyana sai ya bari sai imamu malik ya ce bayyanawa aka bari an ci gaba da kunuti ko sai ya bari sai ya bar bayyanawa sai da sai ya ci gaba da kunuti amma a sirci sai imamu abu hanifa ya ce sai ya bari sai ya bar kunutin duka da shi da ahmadu muhammad sai ya bari sai ya bar kunutin gaba daya sai imamu shafi ya ce a'a sai ya bari sai ya bar ambatar rikilu da zakwani cikin kuruki amma ya ci gaba da kuruki to wane ne mai gaskiya dukansu lafazin zai iya ɗaukan fahimtar kowanne daga cikin wannan shine tsara shine yalwa na addinin musulunci da faɗinsa da yanke fahimta daban-daban za a iya samun sa a cikin addini wallahu alam ba tare da samun saɓani a tsakanin al'umma ba wani na tambaya tambayan tana da tsawo ko yukallimu nasa fil mahdi wa kahlan a yace na faɗi jarirai uku da suka yi magana a a a wato wannan hadisi ne amma a hakika ma ya ce ya ji ban faɗi wani ba a wannan hadisin guda ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi uku ya faɗa amma malamai sun samo hadisai daban-daban daban kuma wanda sun kai mutane bakwai wanda suka yi magana suna jarirai kuma daban-daban hadisai daban-daban babu ta'aruf a tsakaninsu zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisin da yake mutane uku su suka yi magana suna jarirai yana nufin kila daidai haihuwansu kila shi kuma wannan sauran wanda suke magana kila bayan sun kai kaman wata biyu uku hudu shida da sauransu ba su dai kai lokacin da za su fara magana ba amma suka yi magana yana daga cikin taujihatin da malamai suka yi ma hadisin wallahu alam sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين